وعلى سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما صاحب الزمان أرواحنا له فداء إن شاء الله duk da dai wannan makon haɗin kai ne wanda adatan duk daga sha biyu ga wata har zuwa sha bakwai mukan raya wa'annan kwanuka da tarukan maulidi ne amma dama muna da karatu biyu ran laraba muna tafsiri ran litini muna nahjul balaga saboda haka shi ma sun shiga cikin jimlan maulidi din insha Allah don haka tafsiri zamu yanzu muna suratu ibrahim mun za mu tashi yanzu aya aya talatin da biyu ne ko allahu allahu ladhi khalaqa samawati wal ard nan ne ko بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار Allah shi ne wannan wato in an lura wannan yana ta'alliki da abin da aka karanta baya dangane da cewa shi ne kadai abin bauta wadda su waɗannan mutane suka kangare suka ƙeda su bauta masa maimakon hakanan sai suka saukar da mutanensu gidan alaka ألم تر إلا الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم بدار البوار جهنم يصلونها to su wa'annan sun ki su bi wannan tafarki na Allah ta'ala to sai Allah ta'ala yana sifarta kansa da don a gane cancantansa da bauta yace Allah shine wannan da ya halicci sammai da ƙasa sama rufi ne gare mu ƙasa kuma da ne inda muke ɗora a kai wato tamkar ka ce yanzu muna zaune a wani gida ne to Allah ta'ala yi wannan gidan sama da ƙasa ƙasa din nan kuma har wala wadda ta dace da zaman mu wa anzala minas sama'i ma'a ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati ya ya fitar da wannan ruwan na dukkan dangogin ƴaƴan itatuwa samarat duk abin da yake ake fitar da shi wanda wanda la'alla yana da ko yana ganye wanda dan adam da dabba ke ci sanadiyar ruwa kaga Allah ta'ala ya saukar da ruwa daga sama wanda ya tsirar da tsoro da shi kuma ya taskace shi a ruwa din kamar da wani wuri ke cewa ba za ku iya taskace shi ba kuma shi ya tara shi a mahallin da akan ji a ɗebe shi shi ya keta koguna ya ratsa shi da inda ya so to wanda ke shine sanadiyar rayuwar mutane in ba ruwa ba rayuwa wannan kuma ya yi rizkan lakum don azurta ku wato arzikinku na abincinku da abin shanku da rayuwanku daga ruwa din ne wasa kara lakum fulka litajriya fil bahri bi amri ya kuma sahare maku jirgin ruwa don jirgin ruwan nan su tafiya a doron ruwa din da umarnin Allah wato wannan horewan Allah ne in mutum ya lura da jirgin ruwa da kyau zai ga cewa da ba don Allah ta'ala ya hore ma dan adam ya hau kan ruwa ba zai ya hau kan ruwa din ba ga dukan alamu ma jirgin ruwan annabi nuhu shine na farko tun da lokacin da annabi nuhu yake kera jirgi din nan yake sassaka shi su ba su san me jirgin ruwa ba a da can ruwa inda abin haushi ne za a nutse Allah ta'ala bayan jirgin ruwan annabi Nuhu sai ya mai da ya umurni da cewa to daga yanzu ma mutum ya rika hawa ruwa to shikenan sai jirgi ya wanzu don ya zama aya ga yan baya da in aka ce an yi wani gida na katako annabi Nuhu da jama'ansa suka hau su akan ruwa ba su nutse ba sai mutane su yi ta mamaki sai Allah ya umurci ruwa da ya rike ya rike jirgi to wannan horewan ruwa ya ɗauki jirgi ya zama sanadiyan sauƙaƙan abubuwa da daman gaske wadda da ba don haka ba da sai dai ka rayu a inda abubuwa suke ba zai a ɗauke su daga wuri zuwa wuri amma jirgin ruwa shi fi ɗaukan ya fi komi ɗaukan kaya nan ma in muka duba za mu ga abubuwa da daman gaske na ƙasashen duniya daban-daban waɗanda suke duk an zo da su ne daga ta hanyar ruwa musamman manawayaya daga cikinsu wanda akan zo da su a ruwa yana ɗaukan kaya mai yawan gaske wannan horewan allah ne wanda ya sa ainihin karikitan wa'insu wurare za a ɗebo a kawo muku mana mu za a ɗiba a kai lokacin da ake yayin gyaɗa da auduga a ƙasar nan akwai lokacin da ainihin jirgi guda zai iya naɗa duk gyaɗan da aka noma na ƙasar gaba ɗaya ya gaba da shi an gama saboda jirgi yana ɗaukan kaya ba kaɗan ba horewan Allah ne don jirgi in ka babban manyan ɗirka ɗirkan jiragen nan sukan zama tamkar gari ne a da can jirgi lokacin da baya da inji yana amfani da iska ne kawai a sa filafilai ya ruka kaɗa shi ta inda ɗan adam kuma ke so ya je in Allah ya da cikin wurare wani wurare muna karanta cewa Allah da anan yarga dama yana iya juya iska din ya zama bai biya bukatan ɗan adam ba amma saboda horewan Allah ne sai ya sa mashi wayannan tutoci din sai iska ta rika danna shi kuma ta kai shi inda yake so to yanzu kuma da inji haka nan ya sa mai ya tuka ya je inda ya so da kaya mai yawan gaske duk horewan Allah ne da Allah ta'ala bai hore ruwa a hau ba ba zai yiwu ba kuma yanzu ga kai ga yadda muke ganin Allah ta'ala kuma ya hore mana iska ana hawa sama kuma jirgin sama duk horewan Allah ne wasa kara lakum al-anhar ya kuma hore muku koramu koguna wanda suka suke keta su suke suka bi wurare daban-daban suna daukan ruwa su kai a tsohon al'adar misra addinin sun dauka boton gumakan da suke yi ne yake kawo ruwa nilu ke kawo ruwa ya gangaro da shi da ya zo da taki ya baza su shuke-shuke har ma sukan ta ba da kokari wajen bautan gumakansu da yanke-yanke har ma kuma idan wani sarki zamaninsa ba a yi ruwa sosai ba sai a ce ainihin iyayen giji sun yi fushi da shi shi ya sa ma ba a sami ruwan nilu din ba to amma daga baya dan adam yanzu zai fahimci duk ma ba haka bane ainihin wannan wannan ruwa yana kwararowa ne daga kasar Ethiopia ta yanzu wanda ke da tsaunuka wanda su ruwan in ya kwararo ba zai iya zama ba sai ya kwaranye can tudu ne sai kuma ya zama sai gangara sai ya nufi ya nufi ya nufi misra ya kuma kwashe taki don da yake su tuddai ne su ko suna da gona a karkace ta take ba kwance ba saboda ka in ruwan ya zo sai ya kwashe albarkatun sama din kasan saman gona shike da su taki da sauransu sai ya kwashe ya tafi da shi sai ya je tattara a misra to haka nan har suka har yanzu ba su kuma da magani haka Allah ya kaddara abin shi kuma to amma yanzu ka ka dan adam zai binci to horewan Allah ne da ba dun Allah ya hore ruwan ya gangara ya je wurare ba to da ba zai yi ba dan adam ba zai iya wannan ba wato wannan kaga duk ni'imomi ne waɗanda suke Allah ta'ala ya mana waɗanda suke in abin mu gode ne wa za mu ya kamata mu gode Allah ta'ala kaga adadin masu bautan wasu din Allah sukan dauka godiyan ga wasu ne kamar tsohuwar misra ta dawo da take ganin abin nan gumaka ne ke turo wa'annan albarkacin gumaka ne ake turo wa'annan ruwa mai taki alhali horewan Allah ne wasa khara lakum shamsa wal qamara da'ibain ya kuma hore muku rana da wata tutur wato ba wani lokacin da ainihin za a nemi ranar a rasa ko watan a rasa kasan ko da inji ne ke ta faman aiki wata rana dole a yi masa sabis ko to ka taɓa jiran da aka ce a dakata rana ba za ta fito ba gobe saboda za a yi sabis har kasan da ba a ɗauke wutar lantarki wani lokaci ana ɗaukewa akan ga masu cewa za a ɗauke wuta na minti kaza saboda an kammala gyaran wani inji za a yi switching over daga wannan inji a koma wannan saboda ka dole a ɗauke wuta ko ba lura daidai wannan lokacin injin da aka gyara shi ake son ya aiki za a cire tsohon nada in za a cire a mayar dole ku ga an ɗauke wuta ko da ba a daɗe ba wani lokaci kuma yakan zama ma yana ɗaukan tsawon zamani kamar yan mintoci kamar biyar amma akan gargaɗi mutane ba irin nan da akan ɗauke a kwana a wuni ba a ce mana komi ba to ala'i halin dai kaga wutar lantarki inda inda baya ɗaukewa wani lokaci dole ya ɗauke din saboda mene za a yi za a gyara injinan yaushe ka ji an ce a saurara jama'a gobe alhamis rana za a yi mata sabis wadda a shirya za a yi dare awa 24 sai an gama sabis na rana sai ta fito ba wannan kulle min tutur da'ibai ba da a ce ainihin za su daina wani lokaci su ɗauke wani lokaci su zo da rayuwa ba ta kyau ba wasu kara lakum laila wan hare kuma hore muku dare da yini jiwayen dare da yini ai dare don ku huta a yini kuma don ku yi ayyukan yau da kullum shi ma aka hore muku su da tutur kamar da wani wuri Allah ta'ala ke cewa ku gaya mini in Allah ta'ala ya sa ya sanya muku dare sarmadan wa zai zo muku da yinin da za ku za ku gani kuma in Allah ta'ala ya sa muku yini tutur wa zai zo muku da daren da za ku huta to kaga Allah sai ya hore muku dare da rana wannan da a ce dare tutur ne da rayuwa ba ta yi daɗi ba da kuma yini tutur ne da rayuwa ba ta yi daɗi ba akwai wasu sassa na duniya da suke ganin dare da rana ko mu ce yini da dare a wata shida shida a shekara suna ganin yini ɗaya ne da dare ɗaya amma can kuryan ƙarshe ne na arewacin duniya mutane kalilan ke zama a wurin irin yan gajejjerun mutanen na eskimo to su lalle rayuwa da wahala a cikin al'amarinsu saboda za a yi dare wata shida to nan da a ce ko ina ma haka ake da bai daɗi ba sai zama can ƙuryan ƙarshe ne na ƙasa ake samun hakan kuma mutane nadiran suke zama a wannan wurin domin nan wajen mu dare da yini kusan rabi da rabi ne in dare ya ɗan fi yini da ɗan kaɗan ne in yini ya fi dare da ɗan kaɗan ne aka sa aka hore mana su tutur su ma da'ibai ne wa atakum min kulli ma sa'altu wa atakum min kulli ma sa'altumu kuma ya baku daga dukkan abinda kuka roƙe shi malamai na cewa min in tab'ili ne anan da bada ya ce wa atakum kulla ma sa'altumuhu da wannan zai nuna kenan Allah ya yana ansa duk addu'o'i kenan duk ya an zawa ku duk abin da kuka roƙa sai kawo min na tab'ili bangare da duk abin da kuka tambaye shi ya ba ku daga ciki ko ba saura ba wato ba duk ba ke domin wani abin da kuka ko wani lokaci kuka tambayi abin da yake cuta ne gare ku kuma ya san lalle in ya an samu ku za ku cutu duniyan ku da lahirin to sai ya zama sai ba ku abin da yake shine maslaha wato zan bai ba ku wannan da kuka roƙa ba nan shi mai fasara ya ce a ta subhanahul insana kullama ya taju ilaihi fi hayati hatta asbabal kamali والرفاهية التي أشار إليها بقوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده wato Allah ta'ala ya ba mutum duk abin da yake bukata don rayuwarsa hadda ma sabubban kamala da jin daɗin rayuwa wanda Allah ta'ala yake nuni da cewa to ka tambaye su waye haramta adon Allah wanda ya fitar daga bayansa duk wa'annan ni'imomi ne nasa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in abin ku kididdige ni'imomin Allah ne ba za ku iyakance su ba ku ce Allah ya yi mana kaza Allah ya mana kaza a ce lalle da ba don Allah ya mana kaza ba idan mun halaka sai a ce to kaga daya Allah ya mana kaza a ce gaskiya ne da ba don haka nan ba da mun halaka biyu Allah ya mana kaza ai ta lissafi in aka yi miliyan sau miliyan sau miliyan za a gama ba su ba zai yi ba saboda nemomin suna da yawa to amma dan adam duk da wa'annan ɗimbin ni'imomi ma sai ya gode ma wani inda insana lazalumun kafar shi mutum mai yawan zalunci ne mai yawan butulci duk da wa'annan ni'imomi masu yawa da ake masa kuma ya san lalle an masa ne yana sanin ana ana masa ni'ima ai in mutum ya ma mutum ni'ima yana ganewa yana sanin yayi masa to ballantana na Allah ya san halittarsa samuwansa da wanzuwansa duk Allah ne ya masa wannan kuma duk abubuwan da ke samu wanda ya nani imomi ga wanda ya san ba za ta addu'a ta wasa ya san duk Allah ya masa amma kuma dan adam mai zaluntan kansa ne zalum azzalumi ne menene zalunci shine akasin adalci menene adalci adalci ba kowane ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa da aje komai a muhallinsa to kaga zalunci shine akasin hakanin shine a ba mai haƙƙi haƙƙi yawa sannan kuma a aje abu a ba a mahallinsa ba to babban zalunci shine a ƙiba a ƙiba da haƙƙin Allah shine babban zalunci to kafar mai yawan mai yawan kafirci kafirci kuma nan yana nufin butulci ne butulci shine kufurun ni'ima wato ya san ni'ima ya arafu wannan ni'matallahi thumma yunkiruna sun san ni'imomin Allah nasu su amma su musalta wato butulci din kenan wato mutum ya san Allah ya masa kuma amma dai sai imimi bi da zaka juya da irin masu itikadin cewa ba Allah din nan ban san ina shirin su na Big Bang ya kwana ba na ji shiru har na ga akwai wani sayar da suka ce a duba ana monitorin ban sake jin da labari ba ina jin ai sun yi shiru ne ko ko ban ban sani ba ko har yanzu ba su matsa ba wasu suna ganin cewa ainihin duniya wannan ƙasa sama da ƙasa ana da wannan ba su dun ba san sama ba masu suna dai ganin sai dai su ce sararin samaniya wanda suke ganin da taurari da wata da rana da ire-irensu to suna ganin cewa asalan da a matsa suke a haɗe to sai aka sami wata ƙara wadda ta tarwatsa komi da ta tarwatsa ko abin nan ya fashe da ƙarfin gaske ko ɗan ta'adda ne ya sabab goya aka yi ne daidai haka dai kawai dai sai dam dai sai kawai bai mai tashi dam sai kawai sai wani bangare ya mulmula ya mulmula ya mulmula sai je zama ƙasa wannan da muke zauna kai wani mulmula sai ya zama rana sai wancan ya mulmula ya mulmula sai ya zama tauraro haka nan duk tauraron da suka samu waɗansu kuma suka yi mulmula suka suka su jure dai kowane dai ya zama yadda ya zama kai asalin halitta ke to ka san ko da a ce misali kana tuka mota ana tuka mota yana tuka mota kawai sai sai sai ta ta fashe dam sai motan ta yi daji sai ga kawai ta yana jujjuyawa ya jujjuya kawai sai ga ashe ya zama ma helicopter ya zama jirgi yana tashi zai yiwu sai a ce aka yi ne aka yi kai ka tafi a mota ka dawo a helicopter ya ce ai hadari ne accident shi kirkiri wannan helicopter din ya dawo a wai amma wai accident ne ya yi duniya sama da ƙasa to accident ne zai nizami ya tsatsara komai a tsare komai a tsare amma kuma accident ne accident ba da hari har gido yake in ka ga accident ya maka hadari sai kuma ya dora kai ya daura maka bandeji ya gyara kaya kai kan gado wanda ka ce wannan irin hadari ne har ya kawo na asibiti wani ya faɗin wani suna wani musulmi suna gaddama da da irin mai mai itikadin ba Allah din nan to sai ce masa shi shi shi dan dan communist ne ya yana ganin ya kakkawo hujjoji cewa duk waɗannan halittan haka nan kawai suka samu ba lalai ne wani yi su ba to sai ce to kana da jawabi sai ce to ka bari sai karfe goma gobe mu haɗa ba a nan bakin kogi sai ce to to goma ta yi bai zo ba yana turba wacce kun gani bai da amsa to sai can goma da wajajen sha ɗaya sai gashi ya iso sai sai amma haƙuri ina tsaye ɓangaren kogin ne ina son in zo amma sai ba kwale-kwalen da zan hau to ina nan kawai akwai ita itaciya tana tsaye da ganyayyakinta da rassanta kawai sai muka ga kawai ta ta balle sai muka ga ta yanko trunk ɗinta babban sai kawai sai ta feke ta feke sai ta zo gaban mu kawai ta zama kwale-kwale shine na hawo na zo sai mutum sha ba zai yiwa sai sha ya ta baya ba zai yiwa sai ce nesha ta haka nan sai ce ai sama zai wuce neshin da ta yi sama da ƙasa ta yi rana da wata ta yi rari ya ba za ta yi man kwale-kwale sai ya shiru shi ke irin wannan kuma an ce wani wani sarki shi ma yana ita ƙadin cewa halitta haka nan kawai ne amma wazirinsa yana ganin ba zai koya masu darasi sai ya ce su je kibisa a daji to sai da sarkin ya gaji ya ce ba wani masauki na sai ce to mu dai ci gaba da tafiya da kila a samu wani sai ga gida sai ce sai aka shiga gidan duk ga kayan alatu da sauransu sai ce waziri gidan na nawa ne ya ce kawai haka nan da ya tsiro ne a daji sai ce gai waziri ga man gaskiya ce haka nan ne kawai ya tsiro ya ce a bayan za a gida ya tsiro ce to ai ga kaga duniyar nan ma ai haka nan ta tsiro haka nan ya ce to kai dai yanzu yanzu dai sai ya fahimci lalle akwai mai yin halitta saboda baka taɓa ganin wani abun da kawai samu haka zalika ni'imomi suna sanin Allah ya musu amma kuma sai kaga sai su koma su gode ma wani wani abin mamaki dangane na al'amarin dan adam shine inda zaka za a tambaya a ce tambaya wani abu ne yafi mutum wahala yafi wuya na san mutane za su tani amsa daban-daban to amsa su yarda Allah ne ya musu ni'ima waɗannan su itirafi da cewa akwai Allah kuma shi ya komi wannan yana maɗan adam wuya yana maɗan adam wuya wai ka ga wannan sassauƙan abu ya san an yi shi ne amma kuma bai zai ya ce wai wani ne ya shi itirafi da wannan shi fi masa wuya kar ka ɗauka imani yana da yana da arhani kaɗan ne mutane suke sige wa qalilun min ibadiyya shakur ya itirafi da cewa Allah ne masa ni'ima ya gode kaɗan ke to amma dan adam haka nan da yake to har wala wannan kaga ana ana wannan sokan aya din ana ma larabawan makka qurayshawa ishara ne da cancantan Allah ga bauta wanda kuma har wala yau sako ne ga dukkan dan adam har ya zuwa ƙarshen zamani to da yake su suna su su suna tinƙaho su ‘ya'yan ibrahim ne salam to shi ne sai Allah ta'ala ya kawo musu labarin ibrahim a wannan sura da har ake kiranta haka nan ibrahim surata ibrahim saboda ambatan ibrahim a daidai wannan wannan bangare na sura din وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنني وبني أن نعبد الأصنام تنا يا كي وانا منزويا عند إبراهيم عليه السلام إكي الدعاء ينا شوى رب اجعل هذا البلد آمنا الله كسنيا وانا غري مكة كينا قبطاء عند يسوكد إيالنس كسا وانا غري أمن تجي kuma ka nisantar da ni da zuri'ata ‘ya'yana a kan bauta ma gumaka Allah ka kasa wannan gari ya zama amintaccen gari kuma ka kiyashe ni ni da ‘ya'yana daga bautan gumaka rabbi inna hurna adrarna kasiran minan nas ya ubangiji na su gumaka sun batar da mafi yawa daga mutane suna su su koma suna bautan wani Allah gunki shine wani Allah ba sassakake ko ba sassakake ba don in iblis ya ga ana yin sassakake sai sai ya kamar yanzu a indiya ana yin sassakaken gunki sai ya sassaka ya kai can ya baje ya sayar amma in ya je wani wuri ya ga ba a yayin sassakake sai ya zo da ba sassakake ba yana iya zuwa da ra'ayi ga ra'ayoyi daban-daban kamar yan kwamini suna bautan gunki ne amma sun ce ba Allah kaga ainihin shiyu'iya ma ai shedana ko ba ka dai ya danganta da irin abin da kuke yayi kuke yayin sa sai a kullu muku tana tunda su sun ce ilimi ne da wayewa sai aka ce musu to ai saboda tsananin wayewa ma sai suka gano ma ba Allah kuma ma dai ba ai hali ba halitta akai ba komai ya zo ne bisa dabi'a to kaga wannan shi ma wahayin shedan ne duk abin da za a duk wanda za a kuma dan adam ba zai kauce ma bauta ba ya ya ya yarda ko bai yarda ba ya so ko bai so ba shi bawa ne kuma ba zai tsira daga bauta ba saboda ka bautan nan in ma dai ya bauta Allah ne ko ya bauta ma wani Allah wani Allah ko ya zama sassakakken gunki ko ya zama gunki ba sassakakke ba kowane iri ne to su gumaka sun batar da mafi yawan mutane saboda haka ka kyashe ni da zuri'ata mu bauta wa gumaka to ina kwarai shawa masu bautan gumaka to ga babanku kun ji abin da babanku shi ya roƙi Allah ta'ala ya sa wannan gari ya zama amintacce kuka sami aminci albarkacin addu'an babanku to kun ji kun babanku ya roƙi Allah ya kiyashe shi bautan gumaka da shi da zuri'ansa gashi ko kuna tunkawo ko zuri'ansa ne amma kuna bautan gumaka faman tabi'ani fa innahu minni to duk wanda ya bi ni nawa ne wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda kuma duk ya saba mani kai mai gafara ne mai jin kai gare shi in ya tuba wannan haka masu fasara suke cewa ba yana nufin kenan wanda ya saba wa ma'ana wanda ya bi ni a bautanka ya rabbi ba bautan gumaka ba to nawa ne shine nawa wanda ya bi ni shine nawa wanda kuma ya saba mani in ya tuba kuma ya rabbi ya fe masa kenan ko ba gane maganan ba mene ma'anan mene ma'anan wannan ba suna tunkawa su ‘ya'yan Ibrahim ne ba? To wane ne na Ibrahim? Wane ne na Ibrahim? Wanda ya bi Ibrahim. Faman ta bi ani, fa inna minni wanda ya bi ni shine nawa. Wannan ɗana kenan. ɗana na haƙiƙa kenan. ɗana a jini, ɗana a tauhidi. Man asani kuwa daga cikin zuri'ata na jini. wanda ya saba mani yana jur'ata ta jini bai bauta wa Allah ba to ba ne ba shi wannan kuma in ya tuba al'amarin sa na wurin ka in bai tuba kuma to kai ka san inda zaka yi da shi kamar bara'a ne ba ni ba shi to kaga kenan idan kai jikan Ibrahim ne na jini amma ba hanyarsa kake bi na ibada ba kaga kana kana daga cikin Ibrahim baka daga Ibrahim ma'ana kenan kaga wayannan Qurayshawa masu mushrikai masu bautan gumaka da suke tunkaho da jinin Ibrahim to ba su ba Ibrahim fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka antal ghafurur rahim wannan shigen wannan an kawo shi da daman gaske an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne ingantacce rawahu muslim yace ina tare da sahabbaina a bakin korama ya yana tambayin su ne yaya za ku kasance al'amarin ku zai kasance in muna tare da ku mala'iku mala'iku za su zo su kore ku su kore ku su daidaici mutane su kora a bar mani ba za a bar mani da kowa ba sai humalin ni'am humalin ni'am menene ma'anar humalin ni'am shine ainihin irin makiyaya in suna tafiya tafiya mai nisa kamar ratsa hamada da sukan yi da da dabbobi to in aka yada zango in za a tashi aka samu su dabbobin ba su iya tafiyan ba saboda ciwo ko wani abin nan kuma in abin a zauna sai sun warke ne za a yi kwanaki in abin a ɗauke su ne ba za a iya ɗaukan su ba saboda haka akan bar su su ake ci masu kumalin na'am wato abin da akan watsar a garki a tafi ya yi kama da shigen abin da kamar masu yada zango za su kai shanu lagos suka yi a mararraban jos idan suka kwana da safe suka akan sami a mota saniya ɗaya ta mutu ko biyu sai su kama hanyar mando in sun je can sai su wurga akwai wasu miyago sukan ji sai su kuma su yanka su kawo gari su sai dama mutane waɗannan su ne kamar humalin ni'am to sai maza Allah ce to sai zama sai a bar ni daga cikin sahabbai na ba kowa sai humalin ni'am sai in ce ma sai in ce sai in ce ashabi ashabi sai a ce mini ai baka sami da suka haddasa bayan ka ba to humalin ni'am ko ba su da yawa yan kwarori ne to zai sai manzala ce sai in ce sai in faɗi abinda kakana Ibrahim ya faɗi ومن تبعني فإنه مني ومن, ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم cikin irin wannan an ce akwai wani da ke da jinin banu umayya a zamanin amma mabiyin imam kazim alaihi salam to aka ganshi yana ya mabiyin imam kazim ne mai ikhlasi aka ganshi yana rusa kuka yana rusa kuka sai imam alaihi salam ya tambaye shi mene kukan me kake yace me me ba me zai sa ba zan kuka ba alhali na fito daga shajaratul mal'unati fil qur'an sai imam kazim ya ce a anta minna baka karanta fadin Allah ta'ala ba wa man tabi'ani fa innahu min fa innahu min kaga wato kaga anan kaga jini bai cutar ba kenan ko jini wani lokaci ba zai cutar ba ba zai amfanar ba inda yake amfanuwa inda jini zai amfani in an bi hanyar jini ko ba lura ba sai ya amfani amma ba ba ba da amfani kaga masu tunkawa da jinin ibrahim to ku sani wanda ya fi tafarkin ibrahimu ne na ibrahim ba wanda ko yake da jinin ibrahimu bai bi tafarkin ibrahimu ba to shi nan gidan ibrahimu kun san a ce misali kai daga gida ka fito amma kai baka da ahaliyan gida ya fi muni yanzu da ainihin ko da shashashai ne suna sukan je su sace-sace su haɗu su sha wiwi tare su sha wiwi su je su yi sata in a cikinsu akwai ɗan liman za su ce maka za su shege kai ɗan liman ne ka lalace ko a cikinsu zai zama ya fi su lalacewa ga su dai duk shashashe ne amma shi ya fi su shashancewa saboda ainihin shi ɗan liman ne su ta yi wasu wannan an taɓa shi ce shi babansa dama abin da yake kenan ko kuma shi shi sharhole wannan shi shi kai fa shi ba shi da uban makaro ta yabe shi to kai ko ba ci ai ɗan liman ne sai a ci tir kaga nasa ya fi muni ko ba lura ba saboda haka wanda ainihin yake da jinin gida bai aikin gidan ba nasa ya fi muni gidan kirki nake nufi wanda ya fito daga gidan kirki bai aikin kirki ba to ya fi munin kama gara ma irin wannan aikin da yake yi na rashin gadon bin gadon gidansu din gara in wani wannan sai ya zama masa daidai amma ban da shi saboda haka shi kaga zai fi munin ma kama ke to kaga ku masu tinkaho da jinin Ibrahim in ba tauhidi kuka yi ba to kun fi munin kama amma in kun yi tauhidi masha Allah ɗaukaka biyu ga na shiriya ga kuma na bin tabarkin babanku ga kuma ɗaukakan da Allah ya muku na tabarkin babanku ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرام ربنا ليقيموا الصلاة ya ubangiji ya ubangijinmu wato da wannan ci gaban addu'an ibrahim ne alayhi salam yake cewa ni na sau na tsugunar da zuri'ata min zuriyati mahalara tabi'il ne tunda daga cikin zuri'ansa ne yana da ƴaƴa yana da yana da da isma'il ko da ke a lokacin a lokacin da ya kawo isma'il nan ya aje ba shi da waɗansu ƴaƴa sai isma'il din amma daga baya ya sami ya sami ɗa mai suna ishaq daga matarsa sara wannan isma'il dan matarsa hajir kuma a cikin attauran da ke hannun yahudu da nasara yanzu a kola tarihin cewa kuma har walawa ya auri wata mata sunanta katura ta haife ɗa sunansa madiyan su ne zura'ansu ake ce musu madiyana wanda aka wanda annabi shu'aibu ya fito daga cikin aka aike shi zuwa gare su ana cewa su ma ayan ibrahim ne saboda haka ayan ibrahim akwai ayan isma'il da ayan ishaq da ayan madiya ayan ishaq ba cika kiransu ayan ishaq ba sai ana kiransu ayan yaqub saboda shi ishaq shine uban yaqub dan sa dairak saboda haka duk zuri'an sai ya zama ana kiransu zuri'an yaqub sune shine kuma ake ce masa isra'il to kaga min zurriyati yace daga cikin zuri'ata kila da masaniya na cewa Allah Allah zai azuta shi da wasu ƴaƴan baya ga Isma'il saboda ka sai ce na tsugunar da wasu daga zuri'ata wato Isma'il kenan da ƴaƴansa biwadin gairi zai zarace ga a wadi wadi shine mahalli falali tsakanin duwatsu biyu mahalli mahalli wanda yake ba mai shuka ba shuka ba ya tsirowa a makka shuka irin na gona ai gona kamar na alkama ko ko abin da ya kaba da haka nan ba a yi a maka wuri ne mai duwatsu da hamada saboda haka abinci sai dai a kawo alkama hatta dabino ma sai dai a kawo in kaga yan shuke-shuke a maka sai yan ƙananan itatuwa banda wanda za su kafu daram su zama gona akalla a wancan lokaci yanzu ci gaban dan adam yana iya sawwala ya mai da hamada din gona da amma har yanzu zancen abin haka yake abinci ana kaiwa maka to na tsugunar da iyali na zuri'ata wasu daga zuri'ata a wurin da bayi da shuka inda bai tikal haram a wajen ɗakin ka mai alfarma ɗakin ka'aba lokacin shi ya ta da ginin ana cewa to me zai sa ce a wajen ɗakin akwai ɗakin ne sai mu ce eh amsa shine eh akwai din dama can akwai masjid haram annabi ibrahim ya tayar da al'amudansa ne wato da can akwai shi ana cewa ko ruwan dufana ne ya rusa shi ko kuma mutanen da ake ce ma basam da andus su suka rusa shi amma dai akwai foundation in gidan yana saboda haka annabi ibrahim allah ta'ala ya nuna masa muhallin da ɗakin yake ya tada ya tada ƙaba ɗin ana cewa ƙaba shine farkon gini a doron ƙasa kafin ma ƙasan an ji urgo ƙaban ne sannan kuma aka tattara ƙasa daga gefen ƙaba har ƙasa ta tawo a doron ruwa to kaga a ƙaba nan ne kamar asali kenan in kuma mutumin ya duba taswiran duniya zai ga kaba tana tsakiya ne gabas da yamma kudu da arewan duniyan da muke zai ga kaba a tsakiya don haka ne Allah ta ake cewa sun zar ummul qura wa man hawlaha to wannan mahalli ne banda babu shuka a ciki bil haka zalika kuma gaba ɗayan hijaz babu kogi ko guda ɗaya ko guda ɗaya babu kogi wanda ya ratsa yake ta akan sami ruwa ya taru a wajen tsoraye amma a sami kogi wanda ya kai kwarara san babu a cikin hijaz gaba ɗayan hijaz ɗin to muhalli ne wanda yake ba wurin shuka ba musamman nan wurare ne mai duwatsu da yashi amma anan Allah ya aji ɗakinsa to me yasa ne wannan rabbana li yuqimus salah ya ubangiji na rayuwa na yi mana na tsunar zuri'ata a wannan muhalli don kujen ɗakinka ya rabu don su tsaye da sallah ga su ga masallaci sai su tsaye da sallah wace al'abidata minan nasi ta hawi ilaihim wa rizqon min thamarati la'allahum yashkuru to ka sanya zukata na mutane su karkata ya zuwa gare su da su wasu su so wannan muhalli da mutanen muhallin ka azurta su kuma da samarat samarat duk arzikoki ne ba wai ƴaƴan itatuwa kawai duk arzikoki wato tun da nan wurin ba a shuka saboda ka rayuwa za ta yi wahala ana to ya rabbi gashi nan ne ka aje ɗakin ka ni kuma na aje zuri'ata don su tsaye da sallah Allah ka sa zukatan mutane su karkata zuwa gare su da so ya zama saboda suna son su sai su bumbunto daga kowane nahiya su zo da dukkan arzikoki ka kuma arzuta su da samarat arzikoki daban-daban arzikin da za a kawo na alkama kenan misali da na 'ya'yan itatuwa da na tufafi da na duk abubuwa da ake kakawa daga wurare daban-daban kaga sai sai ya zama ainihin zaman su a wannan busasshen wuri bai cutar ba saboda duk abubuwan abubuwa danyu nau'in su wurare ko wuraren da ke da ruwa da shuka duk yana zuwa masu su kuma sai su tsaye da sallah kuma la'allahum yashkuru ko za su gode ya zama su gane wannan ni'ima ce daga gare ka su kuma su godiya ta hanyar kyauta ta bauta ya zuwa gare ka to kun ga ku ƴaƴan Ibrahim kun ji kun ji addu'an babanku kun ga ashe ma asalin zaman ku anan makaɗin ke kun ga ashe asali ya kawo ku nan ne domin ku tsaye da sallah a wajen a ɗakin Allah kuma addu'ansa ce ta sanya arzikoki ke zuwa muku daga kowace nahiya na duniya ba ku shuka amma kuna cin abin da ake shukawa suna alkama suna ana kawo musu alkama wanda shine muhimmin abin da ake hubzu da shi sannan kuma ga dabbobi nan ko da su mahallin dabbobi ne shi kenan amma ba za ka ci nama kawai ba in babu in babu garin da za a yi za a yi masa hubs to sai zama gashi za a kawo masa ga kuma 'ya'yan itatuwa iri-iri har da ɗanyu irin dangin su tufaha da inabi da kankana da ire-iren wa'annan wanda suke bullo a wani wurare da kuma dai duk arzikoki muna ganin hatta mai din nan da ake samu a ƙasar da ake ce masa Saudi Arabia yanzu yana cikin samarat ɗin addu'an Ibrahim salam wanda ya sanya wannan mahalli yana cikin ni'ima albarkacin wannan ɗaki da kuma addu'an Ibrahim salam to la'allahum yashkuru ko da sun yi shukura ko ba su yi ba dai ga ni'imar nan yawa don laraban jahiliya ba su yi shukura din ba sai suka tsebo gumaka suka zuzzuba suka bauta wani Allah amma suna amfana da kariyan da Allah ya masu da kuma addu'an Ibrahim ana kawo masu arzikoki sai maka ta zama cibiyan ciniki na farko dai shi wannan hamada nasu yana da wahalar shiga saboda haka nadiran ne a sami mutanen da za su keta hamada din su je waɗansu wurare su je su dawo sai su laraba sai zama suna iya yin wannan amma akan je makka akan je makka daga yamma a je a dawo daga gabas a je a dawo daga kudu a je a dawo daga arewa a je amma su mazamana makka sai zama suna ke suna zuwa kowane sassashi sai zama kayan gabas da na yamma da na kudu da na arewa duk ana hada su a makka sai zama cibiyan ciniki in ka zaka kai kayan ka makka kuma sai na wani wuri zaka iya daukan kaya daga maghrib ka kai makka ka siyo kayan sin china ko na hind su kuma na hind da china za su ɗauki na maghrib da na habasha su masu kai ƙasan hind me ke faruwa ne da wannan to haka nan sai zama su suna zaune a wannan mahalli ko duk arzikoki na zuwa musu to menene shukura din idan Allah ya maka ni'ima ya za ka gode masa ka yi itirafi da shi maka ka bauta masa rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin duk wannan ci gaban addu'an Ibrahim alayhi salam ya ubangijin mu ka san abin da muke koyewa da abin da muke bayyanawa wa ma yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama kuma ba abin da ya koye ma Allah a ƙasa ko a sama Allah ya san komai wannan yana iya zama bangaren addu'an Ibrahim ko kuma cikon magana da Allah ta'ala yi bayan shi da Ibrahim yana cewa rabbana innaka ta'lamu ma nufi wa ma nu'lin Allah ta'ala ya kammala da cewa aiwa ma ya fa'ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama yana iyawa kuma shi Ibrahim din ya faɗa kan ya Allah ka san komai daga da wanda muke boya da wanda muke bayyanawa to kuma Allah shine masanin abin da ya koye da abin da ya bayyana don aba abin da ya koye masa to sannan ibrahim alaihissalam cikin addu'ansa ya shiga hamdala shukura ga allah alhamdulillah ladhi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaq inna rabbi lasami'u du'a wannan zai iya daukan karshen karshen rayuwar annabi ibrahim ya wannan addu'a din ko dai ya zama farkon addu'an farkon lokacin da ya zo ta da ginin ne ko kuma bayan ya tayar sannan kuma wannan hamdala din kaman ƙarshen rayuwar ibrahim ne wannan addu'a yake hamdala yake cewa dukkan yabo ya tafi daga allah wanda ya bani a tsufa bisa gashi na tsufa na shekaru mai yawa ya bani isma'il da ishaq yaya an ce annabi ibrahim lokacin da aka haifa masa isma'il shekaransa ɗari da goma ne to bayan nan kuma bayan Ismail kuma da shekara aka ce sha takwas aka haifi Ishaq to ka gani saboda haka da tsufa ya sami yaya inna rabbi la sami'u du'a ubangiji na mai mai jin addu'a ne hadda hadda hadda lam din karfafa magana ko rantsuwa ubangiji na tabbas mai jin addu'a ne tunda na roƙe shi ban fidda rai ga ga rahamarsa ba sai ko ya azuta da ‘ya'ya tare da tsufana rabbi ji'alni muqima salati wa min zurriyati Allah ka sanya ni mai tsaye da sallah da kuma daga zuri'ata saboda ba kowa da kowa ne a zuri'an zai tsaye da sallan ba kenan to dai fatan Ibrahim dai ya zama daga zuri'ansa akwai masu tsaye da sallah ne ربنا وتقبل دعاء ubangiji mu ya ubangiji ka wannan addu'a ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ubangiji na ka gafarta mini da iyaye na biyu walidai su ne ubana da mahaifina akwai bambanci tsakanin ab da walid in ka ce haza walidi to lalle shi haife ka amma ka ce haza abi yana iya zama ba ko a hausa mukan ce baba wannan babana ne to babana yana iya zali uba mahaifi kenan kuma a cewa mahaifi da hausa in ka ce wannan mahaifi na ne to shi ya haife ka kenan in ka ce wannan ubana ne ko babana ne to yana iya zama kanin babanka yawa wannan malamai sun nuna cewa lallai mahaifin ibrahim ba shi ne azar ba azar ba mahaifin ibrahim ba can a cikin magana ya ce ya kirka kiran ibrahim abi abi babana akwai ruwaya mai cewa shi azar dinnan mahaifin uwar ibrahim kuma hannunsa ya girma dangin uwa saboda haka mahaifin uwa a matsayin uba yake duk wanda ka gangaro daga tsatsansa ko ta uwa ko ta uba ana iya ce maka sa ubanka amma uba za a ce ana ba mahaifi ba ko ba lura ba wasu suna ce a'a kuma azar dan uwan mahaifin ibrahim wannan shi ma bai ɓace ba dan uwan mahaifin ibrahim ne ammi kenan to ammi ma ana ce masa uba saboda haka azar ba shi ne mahaifin ibrahim ba domin shi ibrahim kakan manzan allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma a wannan an nuna mana cewa azar ya mutu yana kafiri ne mai hoton gumaka don haka ne ma ibrahim ya masa bara'a duk shigan da aka zo dangane da ma'azar abba ake cewa وما كان استغفار استغفار ابراهيم لابيه واغفر لابي انه كان من الظالمين bai ce liwalidi ba amma a nan wurin me ya ce rabbi firli wa liwalidayya ko ba lura ba saboda haka walidai nan mahaifi da mahaifiya ke wannan ya nake nuna cewa su mahaifan ibrahim guda biyu duk muminai ne da ubansa da uwansa amma babansa azar ba mumini ba ne to ba azar yana iya zama babansa amma ba mahaifinsa ba saboda ya girma a hannunsa ne kuma shi ne shi aminsa ne ko kuma uban uwa a wani ruwaya to masu ganin cewa azar tuna an ce uba suna cewa ai mahaifi ne har sukan nuna cewa to ai dutun kawon ko Ibrahim ko ayan Ibrahim Ibrahim kuma baban shi mai bautan gumaka ne sai mu ci abin ba haka bane Ibrahim nan shine kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk masu fassara sun tafi akan cewa huwa allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin ya nuna tun daga Adam har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk dukkanin uwa da uba da suka haifi waɗannan muminai don ana jijjiwa hasken manzo Allah tun daga Adam aka kai ga Hawa daga Hawa aka kai Shis daga Shis kama aka je ga Idris kama aka je ga Nu kama kama kama haka zo ga Ibrahim saboda ka lazim mahaifin Ibrahim da mahaifiyar Ibrahim muminai ne saboda hasken manzo Allah ana cire shi ne daga kan uba akai mahaifin uwa sannan kuma a cire daga mahaifin uwa a cigar da shi tsatsan jaririn da zai zama uba sannan shi kuma in yi aure a cire daga shi kare shi akai muminin da ya aura sannan daga ita kuma zuwa wanda zai zama shine haka ma kama har a zuwa Hashim har zuwa Abdul Muttalib har zuwa Abdullah har zuwa Amina har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka tun daga Adamu da Hawwa har zuwa Abdullahi da Amina duk cikansu iyayen mazan da matan duk mumine ne to kaga walidai da yace anan Ibrahim Ibrahim mumine ne gashi ai can ba an ce an hana Ibrahim da ya lokacin da ya yi babansa istighfari ba daga baya ya bari falamma ta bayyana annahu falamma ta bayyana lahu annahu adu lillahi tabarra'a min to wane ne aka yi mabara'a azar azar wane ne baban Ibrahim ba mahaifin Ibrahim ba ko ba lura ba baba kuwa ka san kowannen mu nan a gida dai yana da baba baba baban nima yawa kowanne yana kace wannan ai baba na ne kuma uba in kace wai wannan uba na ne duk ɗaya ne ba la yana nufin shi haife ka ba kanin uba uba ne saboda kan ce wannan ai uba na ne sai ta ashe ka dan sa nace eh amma in nace wannan ai mahaifi na ne to an gama yawa shi ya haife ka kenan ba ka ce makanin uba mahaifi to walid daban ab daban saboda ka karka dauka akwai tanakul tsakanin an hana ibrahim istighfari ga iyayensa nan kuma gashi yayi to wancan ubansa azar aka hana da ya ga ya mutu ba mumini ba sanye mai sabara bai sake masa addu'a ba amma mutukan yana da rai annabi ibrahim ya rika masa addu'a Allah ya shirye da shi tunda dai ya mutu ba mumini ba shi kenan nan nan Ibrahim ya ce rabbana gfirli wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab Allah ka gafarta mini ni da iyaye na biyu mahaifa na biyu mahaifiyata da mahaifina har ma har wala uwa ma mukan faɗa haka nan kace wannan uwa ta ce tana iya zama kanwar uwa in nake ana iya ce mata uwa amma in kace mahaifiyata to wanda ta tsubuna ta haife kake walidayya walidi wa walidati wannan yana iya bambanta da abi da ummi ko ba lura ba ko da yake abi da ummi din su ma walidan ne ake ci maka nan amma sai a aro wannan a ba wasu amma ba a aron walidayya ana aro ba a aron su akai wani wuri yawa eh Allah ka gafarta mini da iyaye na biyu mahaifa na biyu kai walil mu'minina kuma kai gafara ga mu'mine ba kidayan su mazan su da matan su yau mai qumul hisab saboda lil mu'minina tunda yake walidayya kaga ne ya hada mahaifi da mahaifiya ce mu'mini ne din ma ya hada maza da mata ka yafe mana gaba ɗaya yau mai kumul hisab ranar da hisabi zai tsaya ranar kiyama ke wala ta sabanna Allah gafilan amma ya amalu zalimun to wannan bayan an bai bada bayanin Ibrahim to ku kuma su tun kawo da Ibrahim to kun ji kun ji Ibrahim din Ibrahim mumini ne bai kasance mushriki ba shi da iyayensa kuma ya tsugunar da zar'ansa muminai a mahalli mai tsarki domin su tsaida ibada ga Allah ne yau gashi an waye gari kuna tunƙaho da jinin Ibrahimu kuna aiki sabanin na Ibrahim to ku sani ba ku ba Ibrahim ya yi muku bara'a ba ku ba shi duniya da lahira in anan kuna ta tunƙaho da jininsa to gobe kiyama nan ba zai amfani ku ba saboda haka in kana son ka ka zama dan Ibrahim na sosai to bi wannan manzo wanda Allah ya aiko shine dan Ibrahim na hakika a jini da imani to in ma in ba ku yi ba akuka ci gaba da cewa za ku yi ta zagon ƙasa sai kun kashe wannan manzon ko su ko su kun kore shi daga ƙasa ko ko kun gagarar da yiwuwan sakonsa ya kafu kun ya mutsa komi to kar ku dauka fa kenan wala ta zabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun wannan kamar da kullum mukan ce alqur'ani hidabi ne zuwa ga manzon Allah ko da an nufi wani wannan ana nufin wani ne kar ka tsammaci cewa Allah rabkananne ne gabarin abin da azzalumin suke aikatawa kawai ka dauka Allah bai san abin da azzalumin suke aikatawa ba ya sani ko yunkurin da suke su tabbatar sun gagarar da wannan sako su ba su yi ba wani su kuma hana wani yi kuma suna ta zagon ƙasa suna ta ƙoƙarin yadda za su hana wannan al'amari da tursa mumine da suke don kar su bi to Allah yana gani kar ka ɗauka kaga wannan hatta azzaluman ma ana magana da su a fakaice ko in aka ce kar ka ɗauka ba Allah bai san abin da azzalumai suke yi ba to in azzalumi ya ji fa me da wa ake yawa ka ga wato kenan kar kai zaluncin ka da kake kar ka ɗauka Allah bai san zaluncin da kake ba ya zana sani yawa innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar yana saurara masu ne yana jinkirta masu ne ya zuwa ga yini yirinin nan da ainihin idanuwa za su daddalo kun san mutum ya firgita idanunsa ya suka yi ya idanu suka yi ba sukan daddalo ba da firgici to shine tashisul absar din kenan idanu su dubbulutso su ɗaga da gani da ganin idon wanda ya firgita zaka iya gane to idan idanun firgitattu ranan da idanu za su daddaro ne saboda tsananin firgici gannai gani zai fito baya iya kibtawa saboda tsananin tsoro mukhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarafuhum abidatum hawa mukhti'ina yana nufin masu gaggawa yanzu ba amsa kiran mai kira kenan ko kuma an ce mukhti'ina yana iya daukan ainihin tsayawan idanu din kyamni ko motsi baya yi wannan a wani ruwaya na ibn abbas wanda kuma ya kama da haka nan tunda ainihin tashkhas bil absar ga kuma muqni ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum yayi kama da duk ana sifanta firgici ne ga kamannin idan saboda haka motsi na iya ɗaukan ma in gaggawa ne wato sun fito suna ana ana tura su ko kuma firgicin ya kai ma idan ko motsi baya yi baya daura ne ya tsaya kyam ya daddalo mukuni irusihim suna masu ɗaga kawo kansu saboda ainihin idan mutum yana firgice ya ɗaga ido baya iya jujjuya shi yana ganin me zai sauko masa la yartaddu ilayhim tarfuhum idan su baya juya baya dawo musu har in ya daga idon nan haka ba zai iya sauko da shi saboda in ya daddalo ya daga ya firgita ka san wanda yake wanda kaga ya natsu idan sa har yana juya ya kallin nan ya kallin nan yana cikin to yana cikin natsuwa ke amma in ya firgita yana ganin ga wani hadari da ke dun farowa in ya kama idon shi daidai wurin nan ya tsaya ko ina baya karo to idan su ganin su baya komo su ai fitatun hawa kuma zukatansu wawe kamar ba komi baya baya gane komi ba fahimta yanzu duk duk ya manta komi yanzu kawai wannan abin da ya firgita shi nan kawai shi shi hankalinsa nan ya koma gare shi saboda haka yanzu zuciyarsa in ka shafa ko da za a yi wata magana da shi ka san mutum ya firgita kana ma magana da shi sai me kake cewa ba zai gane ba saboda ainihin zuciyar ba ta an ɗebe mata fahimta yanzu haba hankalinsa ya riga ya taru a abin a firgicin da abin da ya firgita shi to shine to wannan kinaya ne duk ga tsoron ranar firgici ranar alƙiyama ran da ainihin azzalumai za su fito idanunsu su daddaro ya zama hankalinsu ya tashi ainihin in suka kafa idonsu a gaba ba sa iya juyawa saboda suna ganin me zai faru da su wato wannan kinaya ne ga firgishin ranar kiyama to Allah yana saurara musu ne ya zuwa wannan yinin yinin ranar firgici ma'ana ran da kowa zai firgita zai zama cewa ainihin rannan abin da ya dame shi kawai shine abin da zai fuskanta yanzu ba tunanin komai in anan yanzu yana tunanin zai kaza zai kaza to nan ba wannan yake tunani ba yanzu me zai me zai same shi yake tunani to ko da kaga an an ba wani abu bai sami azzalumai ba to wannan ranan ai Allah yake jira shi kuma aurinsa kusa ne innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba wa ma amru sa'ati illa kalamhil basri aw huwa aqrab su suna ganin shi da nisa to shi Allah ta'ala yana ganin shi kusa ne kaman kiftan ido kuma bai kai kiftan ido ba saboda haka su yi ta zalunci su ta zaluncin su bar ganin suna yi ana kyale su ba an kyale su bane an jinkirta musu ne zuwa wannan lokacin wanda su suna ganin shi da nisa amma wajen Allah kusa ne wa anzirin nasa wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azabu fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul kuma kai kai ya wannan manzo kai kai gargadi mutane ka gargade su gamuwan gamuwansu da yinin da azaba zai zai ke musu sai a da suka yi zalunci a zalman nan da ake magana dangane da su su ce rabbana akhirna ila ajalin qaribin ila ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa natabi rusul kalla in hal kalimatun huwa qa'iluha kawai dai zance da su faɗa amma ba za ta jinkirta musu ba zan za su ce za su ce ya ubangijinmu har da kankan da kai rabbana ya ubangijinmu akhirna ila ajalin qarib ka jinkirta mana ya zuwa ajali na kusa ko da a dan a dan tsawaita musu rai ko kuma in zai yi a koma da su in wannan magana sun yi a lahira kenan in anan duniya ne suka yi a yayin da suka ga mala'ikan mutuwa yayin da suka ga mala'ikan mutuwa su ce to ya rabbi jinkirta mana ya zuwa wani ko da dan kwanaki ne kadan nujib da awatak mu amsa kiranka wa nattabi'ir rasul mu bi manzanni wato ainihin lokacin da ƙarshe zo mutum yana ganin kuma shi kenan yanzu yanzu ya ga dahir ya ga gaskiya abinda yake karyatawa ya ga gaskiya ne yanzu yanzu kuma ya ga ba mafita illa imani da imani da bin manzanni saboda haka yanzu yana neman yanzu a bashi dama domin ya zo ya ko da ma ɗan kaɗan ne domin ya amsa kiran Allah ta bakin manzanninsa to amma za a bashi wannan dama a ce to yi shikenan idan an je lahira a ce to yanzu a koma da su duniya a yi repeat kaza a jami'a ana wani abu wai shi repeat ko in ma mutum ya yi receipt kai akan yi matukunna sai an yi receipt a sake zama kenan ka yi jaraba baka ci ba amma ka kusa ci kamar maki 35 ne ake cin jaraba sai mutum ya ci 34 ko 33 daga 31 yana zama zuwa 34 za a ba mutum dama ya sake zama ko ya ce to ya sake zama to amma in ya sami kasa da 30 za ce a wannan ba sabatin sake zama ya maimaita shekara to in ya maimaita shekara bai ci ba to sai a ce to ana ba shi shawara zai tafi gida aka sukan ce wato cikin ladabi kenan maimakon a ce a ce turka ba mutane wuri sai a ce ana baka shawara ka janye to ba a wannan a lahira ba ba receipt ba repeat ba za a ce to yanzu bari a baka dama ko da ƙara maka kwana bakwai ne a ga ko za ka imani kai sallah kai zikiri sai ka dawo ka shiga aljanna ba wannan ko da da fasa maka ne kawai ba za ka sami aljanna ta can sama ba ka sami ta talakawa to ba wannan dama sam amma kamar da Allah ta rike ta wani alkalla ina haka da mutum huwa qailuha la budda sai duk mujrimi sai yayi wannan zancen sai ya nemi a dawo da shi amma ba zai a dawo da shi ba wanda ba zai ci a dawo da shi a cikin hadisi duk wanda ya mutu zai burin ya dawo mai kyautata aiki ne ko mai munanawa mai kyautata aiki zai burin ya dawo don ya ƙara kyautata aiki mai munanawa zai burin ya dawo don ya tuba to madalla ga wanda yake amfana da burin waɗanda suka mutu wato yanzu kana da rai baka mutu ba da wani zai wanda ya mutu zai hango ka zai zai ce ina ma ni ne shi yanzu in tuba in yi aikin kirki in mai kyautata aiki ne sai ce ina ma ni ne shi in ta ƙara aikin kirki in mai munanawa ne sai ce ina ma ni ne shi in tuba to kaga kai da kake da wannan daman ya kamata ka amfana da dama don in daman ta wuce sai dai ka kira wannan irin wannan kiran wa iyazu billah wanda bai da amfani kai burin a dawo da kai kuma za a dawo da kai din to me za a ce ma wayannan mutane masu son a dawo da su don su gyara hali sai a ce da su awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawar ashe ba ku kasance kun rantse a da cewa ba za ku gushe ba ba gushewa gare ku wato ta yiwu wannan ba wai mutum ya buɗe bakinsa ne ya ce ba zan gushe ba a yanzu ko da wane ne ka tambaya ya san zai mutu ko waye bai san zai mutu ba akwai akwai wani mai rai mai hankali da ya ɗauka ba zai mutu ba kudin mai rai mai hankali ya san zai mutu saboda ya san ana mutuwa amma a aiki ba a aiki yana aikin wanda zai dawo a rayuwar duniya to shine ne a samtum alakum min zawal din kenan akan ce ainihin shi butuli ya ce ba Allah amma ba lalle ya bude bakin sa ya ce ba Allah bane yana yana yin abin da ya ga dama tamkar ba wani ubangijin da ke da iko da shi to yadda in ka ga ma abocin duniya yadda yake tunani kamar azzaluman nan suna ganin su kamar iko ne nasu kuma to ya dinga zama kenan ba su tunanin ma zai gushe to haka kuma duk wanda yake sharholiyansa a rayuwa bai tuna lahira ba tamkar wanda yake ganin ba zai gushe ba ne kamar cewa yayi ba ina nan ba su nan gushewarsa ko da yake ya san zai gushe amma ba ya son a tuna mashi ba ya son a yi maganar mutuwa to ba ashe ba rantsuwa kuka yi ba kuka dake cewa san kuna nan daram a duniyar nan da kuke kuna abubuwan da kuke kun dawoma kenan ba ba za ku gushe ba wasa kantun fi masakin alladhina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal kuma kuka zauna a matsugunan waɗanda suka zalunci kansu yawa inda muke zaune nan ba mana zaune a doron ƙasa ba ne to waɗansu sun zauna kamin mu kuma an halaka su su ya zama ishara wannan ko karkace mini ku sai ka je inda aka halaka mutanen ad ko samud ko mutanen hud zaka ga wannan a nan kusa-kusa zaka gani sau nawa kana wuce kangayen gari ba kowa sau nawa ana haƙo kabari ba a san ko nawa ne ne to kaga wasu riga sun wuce kamar ba a yi su ba kai ya ishe ka ishara kai ma wata za ka zo ka wuce to ballantana akwai wura mahallolin da ainihin waɗanda aka zalunci suka zalunci kawo kansu din waɗannan ana iya samu a wurare da daman gaske sai ka galle ga alama waɗansu an taɓa halaka mutane ne a wurin ko a ce an haƙo gari a ga garin kuma lafiya lau ka rasa menene halaka mutanen ba sani ba tun da wurare ba lalle mun san tarihin ƙasar da muke zaune akai bane ta yi wasu al'ummu sun zauna nan aiko musu da manzo sun karyata an halaka su ana samun wannan a wurare daban-daban to kun zauna matsugunan waɗanda aka suka zalunci kansu kun ga alamomin cewa an halaka su ne saboda an aika musu manzanni sun ƙi su amma kuma kuka zama ku ƙaryata ku manzo wa darabna lakum al-amsal mun kuma ba ku misalai da yawa an ta kawo muku misalai kuna ganin kaza kuna tuna da yadda aka halaka al'umma kaza aka halaka al'umma sun ƙi bin manzon su kuma kuka ƙi bin manzon naku to harki kenan mutuwa ta zai ta zo muku halaka ba lalai halakar barar ɗaya ba ko mutuwa kai ba dai ka halaka ba yau yau da kullum in ya sha yuzukum wa yati bi qaumin akhirin kama an sha'akum min zurriyati qaumin akhirin in ya ga dama yana tafi da ku zo da wasu ba ko kamar da yi ku daga zuri'an wasu kaga ashe ma wasu su wuce ko ku zo wucewan wasu ne yawa to kaga wanda suka wuce sun yi ibada ko ba su yi ba sun zalunci kansu bai su ibada ba sun dai wuce to kai kuma ku da ku gaje su yanzu in ba ku in ba ku yi ba me zai faru da ku kuma za ku wuce ne to shine to an ba ku misaloli su kaga wato kenan amsa da za a ba su kenan wato ku masu neman a jinkirta maku ko da dan kusa kusa ne ila ajalin qarib wato ko da dan kusa kusa ne a dan kara muku in mutum ya rayu shekaru masu yawa kamar ya rayu ya manyanta ya har ya makila ya tsufa ya zama dan shekara 60 zuwa sama to idan ya ga mutuwa zai so a ƙara masa koda ya ce koda kwana bakwai a ce ai ya yawa sai ce to ko kwana uku a ce ya yawa a ce ko kwana ɗaya ce a ce ya yawa a ce masa zai ce to koda awa 24 ko awa 6 ya dai samu ya tuba ya yi ibada ga Allah ya biyayya ya yi tirafi da zunan sai roƙi Allah gafara to kowane duba ko da mintoci ba za a bashi ba ko sakat idan da yana ganin mala'ikan mutuwa an gama sai hisabi tsakaninka da da hisabi mutuwa ne mutuwa nan kuma baka san yaushe za ta zo saboda haka ya kamata ka zama radi ne a shirye kake kawai ko do lokaci mutuwan ta zo in baka zama a shirye kake mutuwa ta zo ko do lokaci mutuwa za ta zo wata rana baka da shi da ka san ranar za ka mutu kila sai ka jinkirta in kai wawa ne ka mutu sai mu ce to kila sai ka ce yaushe za ka mutu a ce ka ce ai sai baɗi ka ce to ka ɗan saurara ka tuba in ka ga baɗin ya kusa to ka san ranar za ka mutu kamata ka yi jinkiri ba ballantana ba ka sani ba to su kaga ba ma'ana da ba su amsan da kawai ba fata sab za ce musu ai an ba ku dama daman kuma ya ƙare shi kenan ba dama ta biyu kuma an ainihin ku ne kuka yi rayu kamar ma ba za ku mutu ba kuka manta mutuwa sannan kuma kuka zauna mahallin da aka waɗansu aka halaka wasu amma ba ku ɗauki darasi ba aka tunatar da ku kuma aka ba ku misalai daban-daban duk ba ku ɗauki misalan ba وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال sunyi makirci irin makircinsu wato sun yi kulle-kulle kenan wato Allah ta'ala bai taba aiko wani manzo ba sai jabberai sun yi kulle-kulle domin su gama da shi sun yi kulle-kullen da suka yi wato lokacin da manzon ne yazo yana kira sai ana tunanin ya za a yi ne aka ce wannan aka kyale shi karshen ta bi tun mutane za su imani da shi manya ke wannan ce to ya za a yi a tursasa su ne a ce ko ka tursasa su samarin su za su dake in ka ce to yanzu a gurgunta musu tattalin arziki ne sai a ce eh in ka gurgunta tattalin arziki manya-manyan 'yan kasuwansu za su haƙura su fasa imani manyan manyan ma'aikata masu mukamai za su fasa saboda kar a raba su da mukaminsu amma samarinsu za su dake kuma ƙarshen za su yi ƙarfi kuma ba makawa addinin nasu zai tabbata sai manya su ce to mene abin yi a ce a kore shi ne a gari ba ka ba abin zai ce in aka kore shi kuma zai je can wani gari ya ƙarfi ne a ya dawo ya ci mu da yaƙi ce to a ɗaure shi a kurkuku ne ɗaurin rai da rai a ce ai kuma kada mabiya ya riga ya barbaɗa wannan ra'ayin in wanda ya barbada ma sai su yi karfi su zo su balla gidan su fito da shi sai a ce to mene abin yi a ce a kashe shi kawai a ce ai kuwa kashe shi ne kawai za to ai kuma kada a kashe shi ne a ce mun ka kashe shi a ce a sami su yan banga ne a ce su ma kungiyan addini a ba su gariyo da kuɗi a ce su saɗaɗa da daddare su je su kai hari sai a ce awo ai ai rigima ne tsakanin kungiyar addini da addini shine ko kuma ainihin kasan dabaro a ce ko kuma a ce to a sa a sai da za a yi a sa ma motarsa wani abin nan ne sai ta bindiga sai a ce ya hadari ne mutu ko kuma a ce yadda za a yi a ce kawai yan fashi da makami ne suka rutsa da shi sai jami'an tsaro masu masu bakin kaya sai su sa farin kaya su fito a yan fashi sai su tambara masa harsashi su ɗauke motar su je su cinna mata wuta a wani wuri sai a ce ai yan fashi da makami sun kashe shi ko wani abu mai haka da duk ba kullakullan da a baya ko ai kullin neman da za a ɓata suna ai kullin za a ɓata sunan mutum ko mutanen da aka yi akwai bayan Allah da aka yi musu haka nan da yawa ko annabi Musa ƙaro ne ya so ya masa sharri ya shirya da wata karuwa mai ciki da ta cikin shege a bayyana jama'a ta je ta tambaye shi me hukuncin wanda ya zina alhali shi muhsini ne in ya ce jefe shi za a yi sai ta ce to shine kai man wannan ciki ya biya ta kudi amma da ta je ta tambaya din ya ansa mata amsa din sai ta ce to ita dai karo na ya biya ta kudi ya ce ta zo ta faɗi kaza ko wani malami a isfahan lokacin sha ne da yake lokacin gwamnatin sha akwai akwai yan baha'iya suna da karfi a gwamnatin zaliban jami'an sabak hadda wa'in su ministoci ma duk yan baha'iya ne wani addini da rashawa suka kirkiro to shi kenan sai suka shirya shi musamman na malamin yana yawan sukan baha'iya yana nuna cewa kirkirarren addini ne ba gaskiya ba ne kaza to shi kenan sai suka yi tunanin yadda su za su kala masa shiri sai aka shirya da wata mata ta je ta ce tana tana neman fatawa ne wata karuwa in ta je yana yana tana tambayan wasu ta fito tsirara zigirgir ta yanka iyo ta ce kawai daga ta zo ta tambaye shi tambayan addini gashi ya neme ya kaza da ita ta fito zigirgir aka biya ta haka za ta yi to sai Allah ta'ala ya sa daga cikin su jami'an tsaron wani je ga ma malam to shine nan sai a cikin hudubansa yake ce mutane a masallaci ya ce in kun ji an ce na sha giya to ku yarda sai su mutane suna cewa me malam yake cewa wannan cewa in kun ji an ce na yi zina ku yarda amma in kun ji an ce na bar garin nan kar ku yarda ba zan taba garin barin garin nan ba ina nan ina wazi to sai suka ji wannan jama'ar magana ne sannan sai gaya musu ga abin shirin da ake haba sai zanga zanga haba su jami'an tsaro suka hige na al'amar ya watse da shiri bai yi wa to wannan irin shi irin duk makaro ne dai makaro makaro makaro ba irin wanda ba a yi da ma'abuta addini an yi da dukkanin annabawa muhammad kullu ummatin bi rasulihim la ya'khudhu ba wata al'umman da bata yi kullun kullun ya za ta kullo ta wargaza da awan annabin nan ba kuma ƙarshe sai ta yi tunanin mafita ƙwara ɗaya kawai a kashe shi ba wata al'umman da bata zo ta kashe manzonta haka ba wani mai da wanda ba za ka ji ana tunanin a kawar da shi ne ba kawai su tunanin su kenan su tunanin su kenan kawai ba su da wani tunani illa wanda wannan saboda mene ko sun yi sharri ko sun yi wani da'awa ko wani abin ba zai yiwu ba ita gaskiya sunanta gaskiya ba ta zama biyu ƙara ɗaya ce rak to wa inda lahi makaruhu yawa sun nasu kulle-kullen to kuma sakamakon kulle-kullen su na wajen Allah ma'ana Allah ya san kullin da suke kuma zai maganin kullin makullata to wa in kana makaruhum li tazula min hurjiba ko da ko makircin nasu dinnan zai iya gotar da duwatsu kamar duwatsu manya-manya irin su kufe na da madarkaci idan idan masu kulle-kulle suka shirya kulle-kulle suna iya ɗaukar madarkaci su kai shi kaduna ko ko ko ko kufe na su tunkuɗa wani wuri za su iya to ko da za su iya hakan ko da makircin za su kwashe duwatsun maka ne su kai su wani wuri in sun iya karfin makircin da zai iya tunkuɗa dutse kai shi wani wuri to Allah ne maganin wannan makircin to kaga komin karfin makircin makiri to Allah ta'ala zai maganinsa saboda ka kar inda in zai kulla ka ya kulla kada ya fasa ya kulla duk kulle kullen da zai yi kar ma ya saurara mana insha Allah mun dogara da Allah duk kulle kullen da za a yi ai ta ta yi a ganin duk kullun su ko da kullun zai tunku da dutse duwatsu kai ma ka taba ganin wani kulle da ya tunku da dutse to ka gani to ko da zai iya Allah ne maganin sa wa inda lahi makruhu ma'ana Allah ne mai maganin makircin nasu kaga wato wannan lallashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa karka damu da abin da suke kulla kai dai isar da sakonka kawai wannan Allah ne maganin makirai saboda in suka duwa suka ga ba abin da sai tunanin ya za su yi za su yi kada'i akan wannan manzo sai aka nuna manzo Allah kada ya damu da wannan shi ne isar da sako kawai fala ta zabanna Allah mukhlifa wa'adihi rusula kuma karka tsammaci Allah mai saba wa manzanni alkawarinsa ne mene Allah ta'ala yi manzanni alkawari la'agliban na ana wa rusuli to wannan wannan alkawari to karka taba tsammanin Allah bai saba shi ya zama an yi galaba akan Allah da manzonsa zai taba yi wa inna Allah azizun zuntiqam Allah buwayi ne aziz ma'ana mani wanda yake wani abu wata cuta ba za ta iya zuwa gare shi ba shi duk abin da ya ga dama zai yi zuntuka mu kuma bayan shi karfa ne yana iya duk abin da ya ga dama ko kuma yana da wata sifa yana ramuwan gayya ka san ko gayya ramuwan gayya in ji bahaushe ya fi gayya zafi yawa to gashi gashi da karfi gashi ka karfa yana iya yin komi kuma gashi mai ramuwan gayya ne saboda haka in aka yi masa zai rama wai mutane da sukan fada da addini ba su kan gane cewa suna fada da Allah ba ne ce abu jahal ya faɗi wani ta magana da za shi za su bada waɗansu kabila suka kawo masu ɗauki sai ce a ce masu an gode sun kyautata su tafi da ya ce ba mu bukatan ƙarin jama'a don yaƙi da muhammadu ya ce in dai yaƙi da mutane za mu yi to ba mu da bukatar ƙarin ƙarin komai amma in yaƙi da Allah ne kamar yadda Muhammadu yake cewa to ai ba da a yaƙi Allah ya nasar shi ya ɗauka da mutane zai yaƙi bai san da Allah bane in ka yaƙi bayan Allah ka yaƙi Allah ne man adali waliyan wa qad adantu bil harb wanda wanda ya gaba da wali na ya na shelanta masa yaƙi na ayyana tsaki tsakanina da shi to kaga ainihin kai kana ganin mutum kake gani wani dan wani dan garin ku ne makil kana ganin sai ka murƙushe shi to shi kuma kai baka san cewa da Allah kake faɗa ba a to kaga in an ce mashi da Allah fa kake faɗa sai ji shi Allah kila ma ya ɗauka Allah yana sama ne ya ce to ai wannan ga ga gidan su can to gashi Allah ta'ala ba zai taba saba alkawari ba gashi mai iko kan komi gashi kuma yana da wata sifa ya kamata ji tsoron sifar nan zuntika mai daukan fansa ne ramon gayya yau mutu badarul ardu gairar ardu was samawat ranar da za a musanya ƙasa ba wannan ƙasar ba da kuma sammai wato ma'ana ba wa'annan samman ba har wala yau wa barazu lillahi wahid al-qahhar kuma a bijirar da su ga Allah ko su bijiro su bayyana kenan ga Allah tsayayye wanda ke kwara wanda ke shi shine ɗaya rak kuma ainihin marin jayi wanda ba ko yarin jayi komi ba wanda ke da iko rannan kagaran nan kowa bai ta kada ko sai abinda Allah ya hukunta yawa وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ذاك جا مجرمي على النن أو النيني gwame a ƙoƙomai ana cewa gwame a ƙoƙomai ina saboda al'adan asfad jam'in safad shine ƙoƙomi wanda dama ƙa'idan ƙoƙomi ana haɗa sarƙa ne da wuya da hannu wasu na cewa muƙarrani nan ana nufin an gwama wayayensu da hannuwansu ne wasu kuma su a mukarrani ne fil asfalt ne yana nufin an gwama su ne da karinansu ire-irensu aka ɗaure su a sarƙoƙi ɗaya sarabiluhum min qadranin wa taksha wujuhahum nar tufafin su rannan na darma ne kasan kasan dar al'adar darma zafi take dauka zafi ke dauka shi darma a ce darma an yi ma mutum rigan darma an sa in aka babbaka shi a wuta ya kenan ka gani malam ga mutum da rigar karfe gashi an sa shi a wuta ya ka gani rigar za ta zama mene musiba ka san da gara rigan auduga wata sha wujuha humun nar kuma wuta za ta lullube fuskokinsu kaga ranar da ainihin makircin makirai ya kawo ƙarshe kenan butulcin butul ya kawo ƙarshe kenan yanzu ba shi da wani katakus abincinsa wuta abin shansa wuta suturansa wuta wajen kwanciyarsa wuta ɗakinsa wuta komai ya lulluɓe shi wuta zai zai Allah kullu nafsin ma kasabat wannan Allah ya wannan ne dun ya sakanta ma kowace rai abin da ta aikata in khairan fa khairu in sharran fa shar shi yasa ainihin ya zama kaga sakamakon azzalumai inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne da an yi a mayar amma Allah ya jinkirta ranar hisabi al-yawma gadan al-yawma amal bila hisab wa gadan hisaban bila amal هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب wannan abin da muke karanta wannan kinaya ga haza kamar kaci wannan yana nuna zuwa ga wannan alkur'ani ne ko hasatan ma wannan wa'azin da muka yi a ƙarshen wannan sura wannan haza balagun linnasi wannan isarwa ne ga mutane wato saƙo ma'ishi mai shiga jiki wal yunzaru bi don kuma a yi masa gargaɗi da shi shi wannan saƙo yana iya ɗaukan dukan wannan alƙur'ani ko wannan hasatan wal ya'lamu anna ma ko ilahun wahid don kuma san zancen da al'amarin Allah fa ɗaya ne ubangiji ɗaya ne rak shi ne kada ake bauta ba wani ubangiji ba tare da shi wali ya zakara ulul albab don kuma masu hankula su wa'aztu su tuna suka cewa to tun da dai ba mafita da da yadda za ka yi ka tsira daga azabar Allah to sai ka saba mashi in an zo sakamako ka tsere amma tun da ba mafita ba ka da ka taɓu sai da Allah ya yi saboda haka abin da ya rage maka kawai shine kawai kai saranda ga wannan ubangiji daya da fatan Allah ya sa mun amfana wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Allah ka gane da mu abin da muke karantawa ka shirye da mu da shiryen da ke ciki ka ba mu ikon aikatawa ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم طبنا اللهم ارحمنا اللهم ثبت أقدامنا اللهم ثبت عبدتنا اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yanzu insha Allah za mu dan samu break zuwa dan anjima don a yi su alwala da sauransu bayan isha kuma akwai mu da mai jawabi